بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuma muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da mu wannan zafi a inda muke karanta wannan zafi mai tsare barka na yau da wanda ainihin mu fara a cikin bani na alwala kina kiran da sun za mu tashi a bani ba za a kilo guri ma ba sama ba masu yi ne ku ba masu sani da ba kina kiran da sun zai wannan babin da ba ma za a kilo guri ma ba sama ba na wannan babin zai magana a kan magana alwala cewa marasan marasan ana wanke kafa sau na ɗaya ne ma'ana sau ɗaya ma yin su wanke kafansa a lura su ɗaya حدثنا أبو قريب وعناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيل بن سفيان ها لتحويل السند قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن عبد الله بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة أن كان لك عبد الله بن عباس يوم رضي الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الولاء مرة مرة مرة معناه hannu a wanke sau ɗaya zirayi a wanke sau ɗaya duka a wanke sau ɗaya kafa ma a wanke sau ɗaya daman shafan kai da kulle kan sau ɗaya ake yi su bin magin da ake yi صلى صلى صلى أول السوايات ولا مرضر مرضر الضياء قال أبو إسرائيل ومسلم رزق وفي وفي الباب أبو مرة أتمنى باب أن تكون حديث لسيدنا عمر رضي الله تعالى خير منه وزاد أي زاد بن عبد الله وبريدة لبريدة وأبي لأبي وأبي رافع لأبي رافع وابن الفاكي لابن الفاكي سورة حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم يا وجه عينين كما صلى قال أبو عيسى إمام السدس وحديث ابن عباس حاصل شيء في هذا الباب وأصل حديث عبد الله بن عباس شيء هو اللي إنجلت أباب إن أخي مجانا وانشي واصل سولا كان ابن عباس بن أبو حديث هو كم سائل وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة شما وانا يقول سوى صلى الله عليه وسلم يا ويك عيني كبر يا قال يجي زاولين هذا بشيء أما وانا ما وانا أولي وأنا حديث بامي كتيبا لشي وانا حديث وصحيح فيه ما رأيه أسرانا أبونا ابن أسران يرويته وهشام بن سالم وسفيان الثوري وأبو العزيز بن محمد حمد بن أسلم أنا لا ابن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ma'ana shi ne sahihi amma wannan ba sai ba da sirri da ke shafa tsayin ma'ana mushahada cewa yana ƙara sana kowansa hadisi babu ma za a fi rubuci marratai ne marratai ne wannan kuma zai magana a kan alwalan manzo Allah suna sallam sau biyu ma'ana wanke gaba sau biyu حدثنا أبو هريرة محمد بن راشد قال حدثنا زيد بن ثابت عن عبد الرحمن بن ثابت بن شعبان قال حدثني عبد الله بن مصدر عن عبد الرحمن بن مسعود هو أعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين سوى أعرج من الله صلى الله عليه وسلم يعين الولاء مرتين مرتين وعينه يبيو فولاك هو الذي نواز يعين الوتر قال أبو عيسى والغالي عن زابر أبو زاكي سوى زابر أخرج الأولين زاكي وأن حديث جامع الله صلى الله عليه وسلم يا وجه قوله يبيو قال أبو إبراهيم هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح حديث ذي غريب أما إسناد معنى صحيح قال أبو إبراهيم إمام مسلم الجيش وقد روى هشام عن عامر الحولي عن زائر الذي مرد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ثلاثة شام الله صلى الله عليه وسلم يا الولاء يا وجه الحقوق باو ما جاء في ثلاثة ثلاثة wannan babin zai yi magana a kan alwala ma'ana wanke gaba su uku kenan حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو الرحمن بن معدي عن سفيان عن ابي قال عن ابي ايت عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا سوى من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يوجه لكل قال أبو عيسى إمام الترمذي وكفار عثمان وعائشة وربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح حديث بين علي شيء هو الإنجليزي في عين الكون لأنه قد روي من غير وزن سوى الأروج وتذكر أيضا عن علي رضوان الله عليه وسلم عليه الله والعمل على هذا عند عامة أهل العلم sannan kuma aiki a bisa wannan ya tabbata a wurin dukkan malaman ilimi an ruwa ya su marasan marasan cewa alwala idan wanki wanki gaba sosai ma ya yi wa marasan ne afdalu amma in wanki sau biyu ya fi wa afdalu salatu in wanki sau kuma ya fi lada wala ya zaba da rushe'un amma babu bayan hukun nan ma'ana babu wankewa kar mutum ya sai ya ji an ɗaya biyu ya fi ɗaya lada uku ya fi biyu lada wani ya ce bari ya ce hudu ko ya ce biyar ko ya ce shida a a ya tsorai su kwarai sa ba da mushin babu wani a kai a bayan sa inda abin da ake koyarwa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana arwaito ya yi sau ɗaya arwaito ya yi sau biyu arwaito ya yi sau uku ba arwaito ya yi sau uku ko sau ainihin abin da yake sama da haka ba da haka idan mutum ya kara ya yi ainihin abin da ba a so har ma yake cewa kan cikin mubarak cikin mubarak na cewa la amanu idza zada yuzu ya salat an ya sama ita ke ni na ganin ma idan mutum ya kara kawun nan ma yayi sabo saboda haka kenan kan mutum ya haura mutum zai yi fara wa qala amanu islam imam ahmad da imam islam yake cewa la yuzu ala salat illa rajul mustala ba da karawa a bisa wankewa uku sai mutumin da aka jarrabe shi ma'ana aka zarrabe shi da kaucewa addini kenan saboda haka addini bai zo da wankewa sama tuku ba duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ana daukar sa a matsayin sunna filiya saboda haka wankewa sau daya sunna filiya ce wankewa sau biyu sunna filiya ce wankewa sau kuma sunna ainihin filiya ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamin suka hawo zaka ji suna magana suna cewa ainihin idan ka wanke sau ɗaya ko sau biyu yayi a ɗaya fara idan ka wanke sau ɗaya shi ne wajibi in ka wanke sau biyu sai maka ainihin ka ƙara sunna idan ka wanke sau uku a ta ainihin ka samu sabi ka samu lada amma ainihin suka ce na farkon idan auhaba idan har ka zame ko ina da wankewanka sunan ne yayi sun da farin da ka ta sauka amma idan wankewanka na farko baka ainihin gabe ko ina ba to wankewa na iskar na iya zo gabewa to ana da ainihin farillan ka sauka idan wankewa na biyu ma bai gama ko ina ba sai a wankewa na uku ne to ana uku ana da ainihin farillan ka sauka misalin mutum ya zo wanke hannunsa a wankewan farko sai ya bar wannan wurin kamar lam'a ne bai wanke shi ba wankewa na farko idan ya zo wankewa na biyu sai ya hada hada wankewa na biyu da nasu shi ne farilla ba na farko ba saboda na farkon bai gama farilla ba idan na biyu ma akwai inda ya bari a cikin wannan gaba ɗin sai da ya zo na uku ya sake ainihin dorawa wankewa na uku nan shi ne wajibi da haka da ma'ana shi ne a yadda malaman kawo suka suka rasa su kenan karkashin kuma wa'annan hadisan babu ma za a yi wuri marmasa marmasa sai yi wasu wannan babin kuma yana magana akan alwala sau biyu sau ɗaya ko sau biyu ko sau a ma'ana hadisin da ya kawo abu a cikin hadisi guda ɗaya ke حدثنا إسماعيل بن موسى الخزاعي وحدثنا شريك بن عن ثابت بن أبي سفية قال قلت لأبي جعفر إذ لقي أبو جعفر حدثك جابر جابر يا باك الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا وثلاثا سوى جابر سوى من ظل جابر يا باك الأباري الذي من ظل صلى الله عليه وسلم يعيش ولا يا وجه أبوك أو تعالى لنا a wata sauri a wata kuma sauri uku kada yake zuwa da ban haka yake kala abu ya sa imam muslim zai ce wani wawa kiwon hasan hajjinsa wakil ya wani wani hajjin an zaɓi kin ne a cikin cikin da kala yake zuwa kullu da abin zaɓarin nan da suka zaɓi annabi suna son zauka a wata mawukan kama da abu وحدثنا بذاك الناس وقتيبة الناس وقتيبة خصوصا بذاك قال سكتي حدثنا وكيل أصحاب الإمام أبو بكر يلا سكرت وجه مدرسة قال أبو عيسى وهذا أصل من حديث جديد والنيابي لن تكن حديث جديد ya dau wanda wuri min gairu wanda saboda har wai doki ba ta fuska tsaye ba هذا من غير وزن هذا ثابت منها ورواية وكيل كما رواية وكيل وشريف كثير دلالي شي شريف إن من يوم ورافرين أكين عينهم ويتو حديث جنسا da haka a duk wanda ya zama ya da tafsirin galadi to hadisin sa ma'ana mai rauni ne tafsirin galadi algarsu shine ma'ana canza magana kuskure a cikin canza magana saboda haka akwai wanda ake rubuwa cikin magana su idan sun kawo hadisi to duk za su kawo shi ba a sun da koda kalma ɗaya ne akwai wata su kuma a wannan ruwaya sun da wannan kalma a wata ruwaya sun da wata kalma a wata ruwaya sun da wata kalma a bisa kuskure da aka wai zan su ne ka sun da galabi ko kuma zai roto abun amma can ruwan same shi an zuba da kai ba haka ya roto ga ga fahimta ya fahimta akwai ɗaya kurakurai da ake fahimta a cikin wannan abu saboda haka kowace magana su take haka ko a cikin da yake haka ومعنى أخير ولي أسكين حديث وثابت إنه أبي سبيل هو شيء أبو حفظ الصومالي شيء ثابت إنه شيء أبو حفظ الصومالي باب ما جاء في من يتوفى الله بعد وجوده مرتين وبعده ثلاثة wannan babin kuma zai magana akan wanda idan ya zo alwala a wata gaban zai wanke ta sau daya wata gaban ya wanke ta sau biyu wata gaban ya wanke ta sau uku a cikin alwala guda daya da haka wani shi abin da zai magana حدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفيان بن سويد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا في عين عبد الله بن زيد الدعاء زي ما الله صلى الله عليه وسلم يا عين الولاء فغسل وجهه ثلاثا في وجه فسكر الظهور وغسل اليه مرتين مرتين يوجه عبده ثم ان يصف مصر ومسح براسه ذاكرته وغسل رجليه مرتين يوجه عينيه كما الصلاة وعينيه biyu. da haka a cikin alwala guda ɗaya ainihin wannan sun ruwa su ke kala abu isa hada hadis sun hasan ruwa yau da abu isa yi da wannan hadis ne hasali kuma ingantacce wa kan zikira bi gairi wahidi ma a kusa shi bi gairi hadis ba hadis guda ɗaya ba annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam tawassa a ba'da rusulihi marratan wa ba'da salatu akwai da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi karbansa a wani wuri sau daya a wani wuri ya wanke sau daya a wani wuri kuma ya wanke sau uku wa kadara kasa ba ruwa halin ne yace wasu da cikin malamai sun so kake fi zalika a cikin yin haka din lam ya ruba sun an yi tarfa a rasul ba da wuri sallallahu alaihi wasallam babu laifin sun yana wadansa ya wanke fuska sau daya ya wanke hannaye sau biyu ya wanke kafa sau uku ko kuma ya wanke fuska sau uku yawan yaro sau biyu yawan yayin kaba sau daya zai ce to yana da wani da abin da akwai manzo Allah sallallahu alaihi to ma'ana wannan ya zama wasu ma'ana yayi yayi wata domin ainihin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ainihin a rahama sai ga ainihin al'umma abin da aka wato ya aikata to aka aikata musamman malamai suna cewa a babin ibada ba a babin ainihin ba a babin ainihin wannan ba ba a babin yanayin halitta ba ba a babin ainihin wani abu ba misali kamar babin ibada kamar yadda aka rubuta wannan an gama su Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ya zama ainihin kita suna ta ainihin bidiya ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da haka yin koyi da shi za a baka lada amma akwai abin da ya shafi jibilla na halitta shi wanda aka sani dan kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri to ba za a baka ladan wannan koyin ba sai dai a baka ladan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wani abu a kawai ba dora maka ba da billa na halitta menene shi shi ne kawai abin da ya shafi cin abinci shan ruwa bacci da makamantan sai dai halitta ɗan adam saboda baka isa kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji kwana uku bai ci abinci ba karka sai ni ma zan ji kwana uku bai yi abinci ba suna sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsora mana wannan ba yakan iya kamar yadda ya faɗi yana barci amma rukun ba ta barci idan sa ainihin shi ke barci ba a tsora maka wannan ba saboda ma'ana wannan sibilla ce ta halitta amma duk abin da shafi ibada to ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsora mana idan kuma ya aikata su mun ka aikata Allah zai ba mu ladan wannan ainihin wannan ya zama ainihin sunna saboda haka kenan a alwala a wayannan hadisai da imamu muslim ya rawaito mana ma'ana dukka hadisan nasu nan suna sai ma'ana iliya babu hadisi da wasu wani da aka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo alwala ka wanke sau biyu ko ka wanke sau uku ko ka wanke sau daya ba a wani mana wannan ba ma'ana dukkan sunnoni sunnoni sunnoni ne ma'ana iliya saboda haka a wa'annan da bai sai ke a da sai a kola hadisi da shi kuma na sunna kauliya sai zo aka sin wannan kamar da kuka yi magana a baya to da sai a ce in wannan sahihi ne wannan sahihi ne daga cikin muradda hasu a ce wannan hadisin ya jinzari waɗannan saboda a wurin malamai na usul ma'ana inda ya zama sunna kauliya to ta fi karfi akan sunna filiya saboda sunna filiya kamar yadda aka faɗi wani abu za a gan shi zama kusiya ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aikata shi a wurinka ma'ana ba a dora maka ba amma duk inda ya ce ku aikata kaza wanda dama direct an san ainihin da ku aiki da wannan kenan babu ba ta a fi wuce da shi sallallahu alaihi wasallam kai baka wannan babu zai magana akan tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kasance حدثنا عن نافع بن قال حدثنا ابو ناوي عن ابي اسحاق عن ابي ايت قال رايت عليا يتوضا يكسوا لاغا ان علي يا الولا فغسل كفيه وجهه وكلتا حتى القاهما عليه بركه ثم مرمضه فليه كفر باقي ثلاثه ذنوب واستنشق يشاقا ثلاثه ذنوب وغسل وجهه ya wanke dukkan su salatar su wasu ra'ayi da zirafin salatar su kuma sa bi ra'asi ma wasu ya shafan kai su daya sun masa sanar da dabai su ya wanke digadigansa idan ka abai ne har zuwa idan sawu sun makama sannan ya tashi ba a kada sai ya kama sai dauki fasalar da buri sauran ruwan da ya alwala din basharar bushe sai ya sha ruwan ko fa'iman yana tsaye kuma kara sai ya cewa أعبدت أن أريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya sani haka ina so in nuna muku yaya alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yayin da ayyuka ta haka ana kenan wannan hadisi na da zama cewa yadda ya alwalan nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala har ba idan ya gama kenan ruwan da ya saura da yakan dauka a cikin wani lokaci ya tashi ko ya sha saboda haka yadda ya zama kunnan ma'ana shine ma'ana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wadar qala abu isa imam muslim yake cewa fi bari al usmana wa abdullah ibn zaid wa abbas wa abdullah ibn amr wa rubayy wa abdullah ibn ulayth wa aisha radhiyallahu alaihi duk ruwai bayin wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yake yake alwala a حدثنا ابو زيد بن حناد قال حدثنا ابو نعوت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي أيد فيما يقول سيدنا علي كما حديث أيد أبو أيد إلا أن عبد خير سيدش أبو خير قال إن وكان إذا فرد من سبوله أخذ من سبوله بكفيه فشربهم سواني من الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما يكن تذكروا daga ainihin sauran alwalarsa bayyana mutum zai sha wannan wanda ya tsoro daga alwalarsa قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق عن عبدالي يروي حديث عن أبي أيد وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة ابن قدامة وغير واحد عن القاسم بن أسلمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الركوع بقوله فيما يروي حديث الولاء بقوله لعين الإنسان الناس فيما كما يدرك معنى حكا حكا عين يروي شيء شيء سائلين a malamai ke cewa suna ita ce ainihin sikatun ainihin ƙwa'ani ma'ana hadisai su ne suka makon ainihin abinda ƙwa'ani yake bayani da kuma hadisi shi ke zuwa ainihin ya bayyana shi da haka wayannan ainihin a kamu dukkan su akan same su mafi yawan su a cikin ainihin a hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa da mutane na shi a suka daura akan cewa a ainihin suna kawo da akan فاصلوا كم عيدا في المرافق وانتظروا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين استطيع عينهم وانتظروا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين معنى اشافي كفا izuwa ainihin idan zawo sun zake shi a matsayin shafa ne tunda an tuba masa rubutu rubutukun ya ka sai wa arzulakun ko kuma wa arzulakun sun zake shi wa arzulakun suka ce za a shafi kai sannan kuma a shafi kafa a matsayin adabin kenan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn da aka shafa ne ko zaka aka yi malaman usul suka yi da malaman usul sun cewa ba shafa ba ne wankewa an yi da sauransu saboda haka hujjar da suka bayar ta karshe sai ke cewa jawabu na mu suna ki kabari jawabin mu da hujjar mu ya tabbata a cikin hadisi saboda me saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ghaslu allama na ijaba wankewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya nuna mana wajibcin wanke kafa ake yi a cikin duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da aka rawaito cewa sahabi ya zo alwala ya shafi kansa sannan ya shafi kafa in dai ba kufi ba ya shafi kansa sakamakon wankewa inda duka hadisan da aka rawaito magana wankewa ke kamar na sanya abin da zuwa sahabbai ko da aka mai ruwanka da cewa wancan ayan ai su riga su fassara maka ita kuma sun sai wasu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya wanke to kaza ya wanke kafa to kaza to in ban da zai mara kima me da zuwa ka sai ainihin kuma zaka shafa kafanka me ba kuma ainihin wankewa zaka ma'ana ana ake daukar akamu na shari'a a gurin ainihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama wanda suka rayu da mutum su ne suke da masaniyar hakikalin ya mutum ainihin yake wanda ainihin ke bashi labari nisan labarin yana rage wa labarin karfi shi yasa idan malaman hadisi suka ce maka alhadisu da hali abinda suke nufi hadisin da sanadinsa kaɗan ne ma'ana wanda suka rufe hadisin an ɗauko shi daga wani daga wani zuwa kan masala suna sulam ɗan kaɗan ne mutanen ya shi ne ma'ana a hadisu hali idan aka sai alhadisu nazir kuma shi ne hadisin da an samu mutane da yawa kafin a sai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hadisin da zama mutum ashirin suka rawaito shi wannan hadisin ya zama mutum goma suka rawaito shi to hadisin da mutum goma nan suka rawaito shi ya fi karfi akan hadisin da mutum ashirin ne a cikin rawi ba ba su rawaito shi wanda aka bi kan sanadin rawi din حدثنا محمد بن احمد عن اسحاق عن وايه اتي اتي كما قال صلى الله عليه وسلم wannan wanda aka zera su sanar sai aka samu dubu ashirin nan kuma aka samu dubu goma to sai ka kira nan dubu goma nan a hadisul ali na mutum ashirin nan ka kira shi a hadisul nasir ma'ana wancan hadisi madaukaki wannan kuma hadisi wanda yake kasa bai kai wancan ainihin daukaka ba saboda mai saboda duk lokacin da abu ya nisa ma'ana kenan maganar tana ƙara rage ƙarfi to don haka shi yasa salafu salimi na suka samu ma'ana tambari mai girma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka shigo cikin wannan karnuka guda uku nan daga duk matafiyar da zama zaka ga cikin fahimtar wannan mutanen daga dukkan ainihin wata mafahimta da aka dauko ta saba wa su wannan mutane din don haka abin da ke faruwa a zamanin mu na yanzu na mutum rana saka ya so ainihin inda za a fi salsalar sa a sai shi muhaddis ne a ɗauki salsalar sa a ɗauki kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu mutane sama da miliyoyi wayannan su kuma ya aka ji yau da samu sun goma ko zuwa ashirin ba da haka maganar su ya kamata ka ɗauka ba maganar mutum ainihin yanzu ba da haka wannan shi da abin da ke nuna mana cewa wanda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kamata a yi koyi da su su ne kamata a girma su ne kamata a san ma'ana martaba su kenan da haka to wannan shi da abin da ake to sai ke cewa a قال أبو إسحاق حدثنا قتيبة بن عناد قال حدثنا أبو العوض عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق حديث علي رواه أبو إسحاق الحمداني عن أبي أيده وعبد غير والحارث عن علي وقد رواه زاهد بن قدامة وغير واحد عن كاتب بن سمعة عن جبير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بكله شيما بن ليس وهذا حديث حسن مسلم قال كذبا وروى شبكة عن حديث عن كاتب بن سمعة فأخطأ fada fi ismi fada fi ismihi wasu abi sai ya kuskure a wajen sunansa da sunan mahaifinsa wa kada sai ke cewa malik ibn qurus data aka yi fadi sunansa an abdi khairin an aliyin kada yake cewa warriya an abi wa an alkani da kuma ta an abdi khairin aliyin wa kada warriya an an malik ibn qurus data misal wadi wata wa sayyukan ibn alkamata sayyidin ibn kalu ibn alkamata ne ba ibn qurus rubuta ba saboda haka yanzu wannan zai kamar yadda muka faɗi ilmai ne masu tsofi na malamin hadisi wanda shi imamu sulmi ne ya kawo hadisi sai ya bi shi irin wa'annan ilmai din babu ma za a fi nazari ba a cikin wuri wannan zai magana a kan yayyafi bayan alwala ma'ana mutum yana za a ɗauki ruwa ɗan yayyafa ko kafa ko kafa wadansa ko ainihin kyautarsa حدثنا نضر بن علي عن جعفر وأحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سمون قتيبة عن حسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من قال صلى الله عليه وسلم يأتي جاءني جبريل جبريل يا صومي فقال سيدي يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فانتبه إذا كي الولاء كما تنتهي فيه ala abu isa ala hadisi hasanun garibun hadisi ne hasani ta hanyar sa amma garibi ne wa qala yake to asami muhammad da yakulu na ji imam bukhari na cewa in bada a bayan cewa inda ka ji tirmidhi ya ta sabi muhammad ya rubi imam bukhari a na ji imam bukhari na cewa asam ibn ali al-hashimi munkarul hadith si asam ibn ali al-hashimi din nan bukhari munkarul hadith ma'ana hadisin da munkari ne hadisin da munkari shine ba a karban hadisin za saboda wasu ainihin kufa da yake tare da su wal'alla abin da ke sa hadisin su a sai munkari ne a shi ne a suna da gaske yana aikata abubuwa da suke asassa ba da makaskantar abubuwa wal'alla ana ganin sa kawai ya koma gefe suna ya kawai a gefe mutane baya dan nisa ya koma gefe wal'alla ya kan tafi da shi akan hanya yana tattara kiran su ke sauransu baya kula da wani abu da suke taɓa ruwa wal Allah kuma ya zama cewa an taɓa ruwaito cewa an ruwaito cewa an samu labarin ya taɓa yin karya amma ba a cikin hadisi ba domin karya kala kala ne a wurin malamin hadisi idan mutum an taɓa samun tabbas ya taɓa yin karya a wani abu daban ba na hadisi ba to idan ya zo yana ba da hadisi za a sai hadisin sa ba na kare amma in aka taba rubutu cewa yayi ƙarya a cikin hadisi to wannan kwata kwata ba a kafan hadisi la yi taba rubutu ba a kafan hadisi to da aka irin wannan suna munkarul hadisi idan ka ji ainihin suka zo sai su ainihin munkarul hadisi ma da hadisi saboda akwai adabu a wajen ainihin a wajen ainihin azubu wa ta'dil bangare ne mai zaman kansa a cikin hadisi dan kana cewa ne munkarul hadisi shine bangaren azubu wa ta'dil ma'ana sukan mutum ko kuma addala shi game da shi adali saboda haka akwai kalmomin da idan mutum ya faɗi akan mutum in ainihin malamin hadisi ya faɗi wannan kalmar to kawai an fahimci abin da ake nufi idan ya ƙara wani abu sai a dama a kola wuya tsakanin su haka suke al'adar su kawai kaga dai abin da ya faɗi ke cewa ne munkarul hadisi ne hadisi da munkari ne bai ƙara wata ba amma idan cewa ne mutumin banza ne wane kaza kaza ne irin yadda muke yi a zamanin yanzu ka san mutum yana da matsala kai ta zero wani abubuwa da zagi to wannan wasu abu na zuciyarka amma in dai magana aka kan hadisin kawai ka faɗi kusurar da kawai wani kuma kamar sun ne kaɗan sai ka yi shigo in a wajen addalawa ne ma in ka ce adlu rizal wani adli ne ya zazzare an gama kar ka tsaya nan ma ka yi ta bambaɗan in ka yaka na ma su wani kuma kilo ne abu ne tsakanin saboda haka suna da kalmomi da suke aiki da su a wajen zurbu ko ka soki mutum ko a wajen ka addala shi game da shi adalci ko da haka munkarul hadisi ne shine wanda kamar da muka faɗi aka same shi cikin wannan yan matsaloli din da haka in aka samu wannan a cikin sanadin a cikin wannan can din sai hadisin kansa ya zama da ifi ba a sai an soki hadisin an kore shi ba amma sai a kira shi ma'ana wannan hadisin da ifi ne mai rauni ne saboda malamin hadisi sun fitta hadisai wanda suke na ƙarya wanda kusan kafin a gama aiki akan a ilimin hadisi a magabata kusan hadisan ƙarya gaba ɗaya an san su kusan hadisan ƙarya gaba ɗaya an san su saboda suna da sanadin kirkira su wayannan hadisan ƙaryan suna da irin kalan su yadda ake gane su kuma su magabatan su suka rubuta mana wannan sharuɗan da wannan ka'idodin a zamanin yanzu wanda kaji ya maka hadisi kaza ƙarya ne to sai in yayi aiki da abinda wa'yancan na farkon suka rubuta a nan zai gano a cikin karatu ya ne kuma sun riga su rufe da su kuma sun faɗi sababin wasu wannan a hadisu din sababi na wasu hadisu da gaske akwai siyasa akwai ainihin neman kusanci da shugabanni wanda kuma shi hadisi na karya idan aka kirkiro shi aka faɗe shi to sai an samu na gaskiya a gefen sa wanda yake nuna cewa wannan shi na gaskiya wannan kuma na ƙarya ne har wato an ce wani ya taɓa zuwa gaban wani halifa wannan halifa yana wasa da ainihin kuciya irin an kawo masa baro yana wasa da shi sai wannan mutumin wani mutumi sai ya shigo kuma mafi yawa masu gawa da ita ƙaryan an riga da an san su an san ɗabi'arsu da ya shigo sai ya kirkiri hadisi saboda ya samu za su shiga a wurin shi wannan sarkin hadisin kuma akwai shi amma sai ya kare sai ke so ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tawfa illa fi kaza wa kaza illa bil bil bil bil sabki bil sayf bil bil khayl babu rige rige babu tsere sai a wajen rige rige da doki da ainihin kifiya sai sai wal hammam da wasa da ainihin kurciya da wasa da ainihin kaza shi halifan sai ya gane saboda iya da ilimin hadisi ya san hadisin sai ya kama kurciyar sai ya a yanka da aka yanka da shi akan wannan da za a wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana saurin da aka kirkiro wani magana aka dangantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hadisan akwai su wannan karin da yayi a karshen shine idrarin da yayi na ƙarya din wasu kuma sun kirkiro hadisai da kyakkyawan niyya amma ko su ma aka ce musu waye sa ku kuma sun an da hadisan kamar akwai mutumin da ya kirkiro hadisai na kuna ganin fada'ilu suwarin qur'ani falalan surorin Qur'ani tun daga bakar hannazu a wannan hadisin nasa a wannan hadisin nasa حدثنا وعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفاتحة وله كذا كذا وكذا sannan حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة فله كذا كذا كذا wanda ake rubuta su za ka ana rubuta su nan ittifaqan wannan ayi malamin sun ittifaqi kan cewa duk malamin an tambaye shi me yasa kai wannan abun ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani kuma ne wannan abu na ga mutane sun kawarce Qur'ani ne don haka nayi wannan abu da kudi farlan Qur'ani saboda a dawo a dinga yawan karanta Qur'ani amma akwai hadisan da suka kudi farlan surori daban-daban akwai hadisan da suka kudi farlan surori irin su bakara din irin su ainihin a irin su kulhuwan lamu irin su da gasu daban-daban akwai su amma dai wannan wanda ya roito a jikin a jere tun daga bakar annas to wannan lallai ba shi da asali a wurin malamin ilimin hadisi ba shi da asali wannan amma da aka tambaye shi aka matsa masa ai yayi haka ne domin ya ga mutane sun kawar da Qur'ani sun koma wasu karatu karatu daban saboda haka yake bai dawo da mutane su karatu Qur'ani da aka ce wanda kai da ya wani ya amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa yi man kazaba alayya muta'ammidan fa tabawa adabu nari duk wanda ya min ƙarya daga nan ke ne wurin zaman sa a cikin wutar da annama to da haka sai malamin suka ce da haka abin da kai nan bai yi ba tun da ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to da haka irin wayannan a hadisai duka malamin sun aike su bin da su da wanda suka yi da mummunan niyya da wanda suka yi da kyakkyawan niyya dukkan su ainihin an fitar da su da haka akwai malamin da sun san magana irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yan kawo hadisi kawai da sun ji rakaka a cikin sa sun ji hadisi na akwai rakaka a cikin sa ma'ana kurakuren luga kurakuren nahu kurakuren usubi kurakuren balaga kurakuren abubuwa daban wanda ba irin magana ta ta manzo Allah sallallahu alaihi ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jawahirul kalimi saboda haka da sun ji irin wannan suke wannan magana ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisin duka an yi aiki da kansu an tura su saboda haka abin da ya saura hadisai sahihai da hadisai sahihai kamar da muke ƙara da hankali guda da kullum shi hadisi sahihi ba ba hadisi ne wanda za ka zage shi ba a hadisi ne wanda kawai da in akwai mai karfi sai ka ajiye mara karfin nan sai ka dauki mai karfin da sai ka yi aiki da shi saboda haka to wannan shi ne abin da malamai suke magana a kai babu ma za a fi bagin ruri wannan babin zai magana akan ainihin suka alwala حدثنا علي بن مسلم اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن النبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله صلى الله عليه وسلم ياتي الا ادلكم على ما يمحو الله به الكتاب ويرفع به الدرجات in ba ku labari mana abin da Allah ke shafe laifukan mutum ya aikata ya kuma ɗauka darajojinsa idan ya aikata ƙaru suka sai bala ya rasu Allah gaya mana ya rasu da suna tuzar har suke zuwa babu rufi a makari ainihin suka alwala a lokacin da ba a so shi ne lokacin sanyi lokacin sanyi idan da kana alwala ka kana yi kudin neman lada idan sanyi ya zo ma ka dinga wankewa ka kuku sannan kuma ka tsaya ka cika alwalan kada ma'ana a garin kana sauri ka je ka baro lamba abu ka bar ka wanke ba ka tsaya iya nan tsaya daga cikin alwalar ka yadda kake yi kamar ainihin lokacin da babu sanyi yace to wannan shi yana da cikin abin da ke kankare ma'ana zulmai wa kartul kala wa kartul kala ila masallaci haka yawan taku zuwa ga masallaci shi ma yana shafe umuran ayyukan mutum zunubansa kuma yana kara masa ma'ana darajoji da haka idan masallacin ka yana nisa da inda kake zuwa kullum zan cewa kana kara samun lada ne da kuma ainihin rage ainihin zunubai wanda zaru salati ba'da salati haka nan jiran sallah bayan sallah ana gama azhar hankalinka yana kan jiran asar ana gama da asar hankalinka yana kan jiran jiran magariba ana gidan da magariba hankalinka ya koma jiran isha haka dai kana jiran asuba sai ka sai ka ainihin sallar asuba kana ainihin gama asuba kana jiran azhar sai zuciyarka ainihin bata rabu da tunanin wayannan sallolin ba wannan yana daga cikin manyan ayyuka na lada da kankar zunubi har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalikum riba a wani hadisi ma an sauke fadi zalikum riba zalikum riba zalikum riba wannan shine ribadi wannan shine ribadi wannan shine ribadi menene ribadi shine ma'ana kamar tsaro tsaro shine ake ce masa ribadi idan ka ji an ta ribadu a wurin yaki ma'ana sadru ne duk jama'an da suka tafi yaki suka je wurin yaki sai aka sai ai ga wancan hanyar nan ake tsammanin makiya za su zo ko ana cikin yaki masu yara tsammanin wancan hanyar nan ne makiya ake tsammanin za su sai wasu suka taru a wannan wurin za su tsare wannan kafar to wannan su da suke ribadi saboda haka wannan ladan su har ya fi nau'in da suke fi ko baya saboda haka wannan shi ne ake masa ribadi kuma za a sai cewa to jiran sallah da zuwa da sallah ba za da kuma bai ba shi ne hakikalin bai ba ne ko da ka ba karen babban lada ba ne a tattara ku zai wata a tattara ku zai hafi su yi muhammadin hannun ala'i na hawa su shi ma su sun wannan wa kada ku zai wata hafi a ne su yi ba za da kuma riba ba za da kuma riba ba za da kuma riba su da ku haka zuwa hadisin kala abu isa imamu muslim zai ce wa bi babin aliyu a irin wannan hadisin sai da Ali ya rawaito haka Abdullahi ibn Amr haka Ibn Abbas haka Ubay ibn Umar Ubay ibn Amr wa Aisha Abdurrahman ibn Aisha al-Hadrami wa Anas su rawaito irin wannan hadisi ah قال أبو إسحاق وحديث أبي هريرة في الصلاة حديث حسن صحيح والعلاوي بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني القرشي وهو ثقة عند عند أهل الحديث وأنا مسلم amintacce ne a wurin mutanen hadis ba ma za a fi bindili ba a wudu wannan ba zai magana akan aiki da hankitin bayan alwala da kyaki ka goge ainihin gabobin ka bayan ka gama alwala ko wani kyalle ne ka dauka goge cikin ka حدثنا سفيان بن وكيل بن زراع حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن كباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشة قالت لك الزواء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل من قال الله صلى الله عليه وسلم يا ربي على كل ينشك بها بعد الوضوء إليك وكي زنسل الجنسة bayan ya yi alwala da wannan kyallin قال وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا قتيبة بن سنان بن سعيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة عن أم عن عقبة بن حميد عن عبيد بن سعيد عن عبد الرحمن بن سلمين an muhazu ne da bane ka da yake cewa aikin da biyu suna zulum idan ga manzo Allah suna ta idan da wasa masaha wanda an kubi da rabi sauri da yi a wada sai dabe ya tsifkata da ainihin wani da ainihin gefe rigarsa sai sa sai ya goge da haka dan mutum ya yi wala ya goge kenan ya halatta قال أبو إسحاق حديث غريب وإسناده ضعيف إذا وانا حديث غريب إسناده سبا بعينه الروني نعم والجن ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن عبد الحسبي وقفاني وإن مزاجون أنا روى لا أشبه الحديث من الحديث قال أبو إسحاق حديث عائشة ليس بالقائم حديث عائشة ما بعد أي حديث بني ولا يسوق دم إن كنت على النبي لكن الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولا يسوق النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه شيء الله عز وجل ما إن كنت أولا بابه وأبو معاذ يقولون شيء معاذ سوى هو سليمان بن مسلمة هو ضعيف عند أهل الإسلام ضعيف ليه أو لما لم الحديث آه وقد ركب قوم أما وسمع لم يكن سوف جي من أهل العلم من أهل العلم لك معلمين من أصحاب النبي لك الصحابة صلى الله عليه وسلم يبعثوا بالتمثل أو زي أيكي لحيث سبحان الوجود بايا الولاء ومن كرهه هو الذي هكا تنزل هو الذي هكا bisa duk wanda suka ki haka nan inda ba ka ne abu minki bane sun yi wannan abin da idan an dauko kila abin da ake cewa idan ruwa ya fito alwala ana alwala ana ana auna shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa wani hadisi ma'ana a idan mutum ya alwala karshen dukkan sa da ya diga ma'ana zai diga da dukkan ainihin zulman sa saboda haka sun to shi za a fara kan ma'ana ku shi tabe tun da dai tabe ba ya zama ainihin dole bane ma'ana amma dai wajibi ne kana kana ta kai tabe mana ya halatta waru ya zalika an sayyid al-musayyib az-zuhri akwai sun wannan hadathana muhammad ibn umayd bin abbas hadathana jarir qala hadathani ali ibn mujahid anni wa hindi sikatu yasri aw ila abi tasir an sa'ala bada an zuhri qala inna ma quriha min din kada ya kan da aiki da aiki din nan ba da ruhi ana ruwa yau saboda alwala ana aura shi bawo jawani ba da ba da ruhi wannan ma da abin da ake faɗi bayan ainihin alwala حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الصحابي الرسول حدثنا زيد بن باب المعاوية بن سعيد عن وكيل بن مسجد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان المراقي عن النبي قال كسوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه من توضا فاعطاه الوضوء هو اللي اولادي كسر اولاد ثم قال سوى اشهد ان لا اله الا الله وعده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اسالني من التوابين واسالني من المستغفرين هو الذي wannan magana idan da ku samaniya abwabin jannati za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya dukuru min ayyiha sha zai shiga ta kofar da ainihin ya ga dama قال أبو إسحاق وبباب عن أنس وعمر بن عامر قال أبو إسحاق حديث عمر حديث عمر كان خلف زيد بن باب في هذا الحديث أن سامع زيد بن باب أو أن حديث قال يكسر وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس عن نوبل بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن زبير بن عبيد عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب bisa suna arwaito shi ta wannan hanyar ga yadda aka kawo sunarin ta wannan hanyar ga yadda aka kawo sunarin da haka wannan hadisin akwai istirabi kuma yadda muka yi magana a cikin baya ga babin wannan ta ce an samu istirabul a sanadi kenan ba na matsali ba an samu istirabi a fiya fi zali istirabu wala ya zuwa da bi ga Allah bi kabiru shay babu wani babban dai abu da ya inganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada Muhammadu ke cewa Bukhari na cewa wa Abu Idris lam yasma bi Umar shay'an Abu Idris bai ji hadisi daga Umar ba babu fil ruhi bil mulki wannan babu zai magana akan alwala da kuciya ma'ana alwala ruwan da ya kamata kai alwala da shi ma'ana sun samu kare musu da kudin kuciya shi mutu daya shi ne sai wanda aka rawaito cewa shi ne cikin tafi na babban mutum wanda ba mai kankanin halitta ba ba ko mai girman halitta da ya saba mutane ba mutum mai halitta ka tsakiya to cikin hannunsa haka shi ne ake kuka a matsayin gwargwadon mutu wannan kuma imam malik radiyallahu ta'ala anhu yayi aiki da shi shi da kake masa al'ummul madani yayi aiki da shi saboda ya samu mutanen Madina akan haka suke mutanen Madina sun dauka abu da yayi mutu shi ne gwargwadon cikin hannun da haka mu da muke aiki da shi din nan inda zaka ainihin auna zaka samu gwargwadon nan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da mutu da yake da kuka hawo da malamai suka ce in ka haura mutum ba wai kayan laifi bane in ka zanta kudu ba wai kayan laifi ba ne amma akwai wani wani wannan nukla da za a je idan kuma kana yawan zubar da ruwan har ya wuce kima to nan kuma kayi barna ya zama aiki israfi kuma yadda za mu labari kaza za ka shigo bai halatta ba amma dai mudu har wata mazala suna suna gurgudu mudu da yake a wala mafi yawan lokuta حدثنا عمر بن لي ولي وابن وعيد بن قال حدثنا اسماعيل بن بيته عن أبي ريحانة عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالساق من ذلك صلى الله عليه وسلم على الدنيا ينا وانكا كما الساقي ديا ساقي شي كما هو أربعة أمداد شي كما شي ne mudu mudu mudu in ka wala shi zai ba da sa'i daya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana magana da kai da kai sai yake cewa sa'i daya an kulle nafsi sa'i daya ga kowane rai da haka idan da karamin nan kake aiki sai ka auna sunan sa sai ka auna sa hudu shine na mutum da yake sa'i daya in kuma da babban kake aiki da in ka auna shi shine ma'ana sa'i daya idan an yi magana wanda ya rushe ya haɗu da shi kuma zai ba da mudu guda ɗaya to ba wannan kwano ake nufi kaso ba ya dan wannan karamin mudu ake nufi guda ɗaya haka bai kai kwano da ya namun nan ba saboda haka to wannan shine mudu da mutum zai bayar maimakon ainihin kaso sai su to gwargwadon alwala kuma da sa'i da yake ainihin alwala wata wasu abin sa'i ne yadda sulubin sa'i yana wanka da ainihin sa'i guda ɗaya yake cewa kana wani bari an ayi na ra'ayi an rubuta da hadisi a wurin da zabin da Anas ibn Malik ya fito ko to irin wannan hadisi kana Abu Isa hadisi sabir da hadisi Hasan sahih hadisi ne mai kyau sahih wa Abu Rayhan in wa kai madar fa haka da Abu Talib ne idan haka nan malamai suka gani a alwudu bil muddi alwalada mudu guda daya wal ghusla bis sahi wanka kuma da sahi ainihin guda daya وقال الشافعي امام الشافعي كسوا واحمد الاسحاق ليس معنى هذا الحديث باوي معنى wannan hadisin ala tawhid annahu la yajuzu akthar min ba baawai bai halatta ka kara akan gudun ba wala akal min baawai bai kafa da shi bai inganta ba ko wa kasu baya ne kada ji abin da ake magana shine gurgurdan abin da ke fitarwa babu ma da shi karayin bai ko wujudin mai wannan babin zai magana akan karhantin barna da ruwa a wajen alwala حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الشيالسي حدثنا خالد بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن سيد بن زمرة السعدي عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم قال يسوع ان للوضوء شيطان يقال له الولاء الولاء لا دون شيطان da aka wakkala mata ana kiran wannan shaytanin alwalahan yake cewa wattaku waswasul mayi ku tsoron waswasul ruwa waswasul ainihin ruwa ma'ana shi wannan shaidanin da aka wakala shine ga duk mai barnar ruwa duk mai yawan barnar ruwa to akwai wani shaidanin da aka wakala shi kuma idan kana yawan barnar ruwa to sai ya sa maka waswasi yawan waswasi malamin hadisi sun kisa bani sun magana da yawa akan ga yadda hadisi zai kisa wattaku waswasul mayi ku tsoron ba sai wattaku waswasul shaidanin ko fattaku wasu wasu wala hali ba za ka sai fattaku wasu wasu wala mali za ka sai wasu ka samu za ka rufe fattaku ainihin kun tsoron wasu wasu mali ma'ana israfar mali kun tsoron kun tsoron farnar ruwa saboda kar ku da wannan shaɗani ya samu wasu wasu wasu wasu ka ta saboda shi an wakala shi da ruwa ne ma kawai don haka da aka zo kawai za ka sai wasu wasu wala mali kun tsoron wasu wasu ainihin shaɗani nan wanda idan kana farnar ruwa zai ma'ana samun mutum sai malamin sun wani irin wasuwasi ne sai wasuwasin zai yi sa mutum shi ne sai ga mutum ya zo alwala ya wanke gaba sau daya ya wanke sau biyu amma sai ya fara wasuwasi shin na wanke gaba ko ban wanke ba shin na yi kaza ko ban yi kaza ba sai ga mutum ya samu aurori da yawa yana alwala ainihin guda daya to ya gamu da wannan wasuwasin wannan mala'atin ne saboda haka yawan ɓarnar ruwa yana kawo mutum ya gamu da wannan shekaru da aka cuta ne ai kuna yawan gari irin wannan da aka da irin wannan abun ya ainihin su gaba da addu'a da ainihin neman Allah ya tsare shi daga wannan saboda wani biya da karatu ma ya riga da ya karanta an ce wal muwaswisu yasqul waswasa ya karanta wannan sannan ya karanta kuma cewa akwai ainihin ainihin wanda ma wanda ainihin ya sanyi shi akwai wanda hukunci ya aure shi ko an ce shi kam ya zai fatta wannan masu hafin kawai a hafin suka bude yi to amma ko da haka yawon sai ya gadar da tekon wadin saboda mai saboda wannan shaitani da ya shiga cikinsa shi mai wasu hafi ya ce duk abin da ya zai yawon wasu hafi ya wai shi to in ya yi kawai ya zai fatta shi to amma ba zai zai karɓar ba da haka cuta ce wanda suke samun mutum in yana ainihin yawan ɓarnar ruwa da haka a kiyaye yawan ɓarnar ruwa saboda kada ka gudu wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na ga wani mutumi a ainihin kano da irin wani abin ya same shi karshe wannan abu sai da zama sanadin kamar mata uwarsa zai yi alwalan a alwalan sai ya yi kusa kawai yana alwalan ya gama ya zo ta da sallar zai yi sallar har ya gama sai zo ya tambaye ka na yi alwala kuwa na yi sallar kuwa a lokacin ya sallar mai da zama na yi sallar kuwa bai wuce daga na yi na yi sallar kuwa irin ta ko ta su muke nan ba wai a wani abu daban ba in ya zo wani abu sai ga ainihin abu da ya yi yawa Allah ya kiyaye mu da haka manzo Allah ya ce cewa a kiyaye kamar ruwa saboda kana ga muda ma'ana wannan shedani wanda sunan sa alwalahat qala yake to rabbi Allah ibn amr wa abdullah ibn mugaffal al-qurdi wannan hadisi qala abu isa imam muslim ta hadisi bayyin hadisi bayyin kamin na hadisi garibi hadisi ne garibi wa laysa isnaduhu bil qawi amma isnadin sa ba mai karfi bane wa sahihu inda ahli hadisi sai a wurin malamin hadisi لأن وصي وما إن الفرق إن هذا الحديث أقول ما لم الحديث لأن لا لا معادة أصله غير قال السود المسمني يا إنسان الحديث إنك ولا إنسان وصي قال لك وقد روي هذا الحديث أما أروي كون حديث من غير وصف ما تفك عليها أن الحسن لك حسن قوله ولا يكتب في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلن تولى مغنم وقال سيد بن قوي عند أصحابنا شكار جابا بكرم بني أول ما لم الحديث وضحكه ابن المبارك ابن المبارك يا رب تلاشي وعلى أقولهم علم حديث الناس أقولهم على علم حديث ولغا زمت وانا وري دار سبحانه وتعالى كان ولساتي زم دورا كاين فانا idan muna tambaya zai mu yi tambaya kuma zai mu zuwa da ne kan da wannan ya yi ya yi ya yi ya على الأمر يا ذكر بابكم أوكي نعم السلام عليكم ورحمة الله
Candidates ko kuma now
saranta hadisi ne zai mai kyau da tasirin saboda a rubuta da wurare da daban to suna son fashi amma lallai hadisi ne na kwalala a cewa ba za su suna suna ya ga ba su kan cewa ban ma ke na kuma ya ce masa zubarka na farko da na karshe wanda ka kai wanda ka sani ba da na bayyana kuma bayan ya taɓa samun sun da yi ba da ta samu dama ka yi ta ainihin kullum ka yi ta da ba ka samu dama ba ainihin shekara ka yi ta da ba ka samu dama ba a duk sati da wasu shekara in ba ka samu dama da shekara yawar ka da ka samu da ko da da yi shi ne kawo da wannan kai ka ba a kan sati da kuma da wani da wani ayi goma sha biyar na kafe da kai rukuni da yi rukunan sujiyar da goma da ka ɗago da rukuni da goma da ka ɗago da goma da ka yi ɗago da rukuni da goma da ka yi rukuni da goma da ka ɗagowa karkade ya sake zama da rukuni da goma da ka yi rukuni da ka yi bayan fati a kai sha biyar duk bayan fati a kai sha biyar ake yi a kuma da kulle da kai sha biyar na ƙarfi ya kai rukuni inda dare ne ka hudu sannan ka yi sallar asirce inda rana ne kuma in kai raka a biyu a inda rana ne kai raka a biyu a raka a hudu gaba daya sai ka yi sallama inda dare ne kuma in kai raka a biyu ka sallama sai ka raka a biyu ka yi sallama saboda sallar sallar da ta ta yi fasna fasna sallar dare ne biyu biyu ake yi a inda dare ne na biyu za ka yi in kai biyu ka yi sallama da malamai sun yau sun sai na farko mai hadisin da su zai su ma arba arba ya shi kuma inda rasu da nasu na hali inda ranar da kuma sai ka dinga yin wuri ke na inda da yin tambayoyin mu ruwa ya kamata da dinga yi sun kuma da wasu tambayoyin da aka ba wa shi wanda ke kuma a wurin Thank you. shi ne kawai kuma mai ne da ba da sarki inda ba da amma da biyu ya kai da ba da zuwa shi ba da ba inda mutum komai zai koyi shi da mutane su shiga wani hali da su nema wannan bai halatta ba lallai bai halatta ba saboda kullum ana so ka ka nema mutane da su sai ka zama da kullum kuma ke mutane su shiga zama ne su kai da zaɓi ka neman da wani bai kyau ba sai ba dole sai abin da za su Amma su ba da wasu mutum ba ne, sun kada hada da wanda su yi wani da yake. Thank you.